بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله ‘Yan uwa musulmi mahalarta wannan waje mai albarka iyayenmu malamai da ‘yan agaji da alarmomi da dukkanin kowa da kowa maza da mata. ina gabatar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna hudu ga watan rabi'ul awwal wata na uku a jerin watanni na musulunci hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1441 muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan waje mai albarka domin tunatar da junanmu abin da ya shafi addininmu malam umar abbakar da ya gabata ya yi wa'azi wa'azi kuma wanda ake kira da suna wa'azi domin ya tunatar da mu game da babbar rana wadda za mu koma ga Allah a cikinta sannan kuma ya faɗakar da mu game da shirye-shirye na mutuwa na barin wannan duniya wanda ba makawa mutum ko ya gane ko bai gane ba haka abin yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce aksiru zikir hazimin lazzat ku yawaita tuna wato mai yanke jin daɗi ita ce mutuwa domin saboda inda mutum yana tuna mutuwa akai akai to duk wata kwaramniya da wato wasu ayyuka na laifuka da wasu 'yan ƙananan iskanci-iskanci ji zai rage su idan yana tuna mutuwa domin saboda in yana tuna lalle zai mutu da wuya ya iya cutar wani da wuya ya babakere da wuya ya ha'inci da wuya ya gulmar wani da wuya ya samu lokacin cutar da wani ɗan uwan shi to mantawa da mutuwa da kuma yin nisa game da tunanin mutuwa shi yake sa mutum ya manci ya shagala ya rabkana ka in mutum yana tuna mutuwa da wuya ya ci bashi bashi ma yana da wahala ya ce bari ya ci bashi gobe ya biya ko ce to mahi yawanci mantawa da mutuwa ne yake kawo haka shi yasa wani daga cikin magabata dan ya dora fadakar da kanshi yana tunatar da kanshi game da mutuwa sai ya je daga bayan gidan shi yayi wani rami mai siffa irin ta kabari da yawan nan rama duk in yaji zuciyan shi ta dan so duniya ta dan shiga duniya sosai ta dan yi nisa da Allah kawai sai tafi ya kwance cikin wannan rama ta kan shi ya tafi ya kwance in ya kwance sai ya dan yi shiru dam dan lokaci kaɗan yana imaji nan kamar gashi nan ya zo kabarin gaske wai kaka za yanzu in aka kaddara cewa kai tsaye ya mutu yanzu rayuwar shi ta kare kawai sai ya daga sautin shi yana ihu yana rabbir ji'un rabbir ji'un rabbir ji'un ma'ana yana tun ayar da Allah ta'ala ya ce har sai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayanku lokacin zai ɗora neman a maida shi duniya ya ɗora cewa Allah a maida ni ya Allah a maida ni duniya ya Allah a maida ni duniya bayan ya ƙare haka sai ya fito daga cikin kabarin sai ya ce to shi kenan an maido ka ya kamata ka shiga taitayinka kenan yana faɗakar da kanshi kullum game da haka duk in ya ga zuciyar shi ta dan yi nisa ta shiga duniya sai ta hiya kwanta cikin wannan kabarin nashi da ya gina ma kanshi don haka ƴan uwa mu sani cewa lalle tuna mutuwa da tuna makoma wannan wato babban abu ne babban makami ne wanda yake bugo kan mutum ya sa ya dawo ga Allah bayan ya yi nisa Allah ta'ala ya raba mu da kwana irin na waɗanda suka raukana domin kaga akwai mugun kwana kwana na rabkanannu ga su da ido kuru-kuru amma wallahi tallahi kwana suke kuma ba za su halka ba sai sun ga kansu gaban walakiru eh walakiru sunan nan da aka zana mashi sai sun ga kansu gaban walakiru kadai za su halkawa daga wannan kwanan mai nauyi mai nisa don haka ya mu bayan Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur lalle alƙawalin Allah gaskiya ne kan rayuwar duniya ta rude ku kuma kar mugu mai rudu ya rude ku ya raba ku da Allah ɗan uwa musulmi mu sani cewa duniyan nan gaba ɗaya abubuwan da suke janyo ɗagen hanci cikinta abubuwan da suke sanya mutum ya ɗora jin ya ɗora jiji da kai wataƙila har ya shagala ya rabkana ya manta da Allah abubuwa guda uku ne kuma waɗannan da su ne ake murmurar duniya da su ne ake gurzar duniya in ka ga mutum yana jin daɗin duniyan nan yana bai ma son a yi mai zancen mutuwa to wataƙila ɗaya ne daga cikinsu gare shi bayan nan ababen guda uku su ne ke gidan duniya da kake gani na farko ilimi na biyu mulki na uku kuɗaɗe dukiya to kaga wa'annan ababen guda uku da ma'abuta wa'annan ababen guda uku su ne masu gurzar duniya idan mutum baya ɗaya daga cikin waɗannan shi ba mai mulki ba ne sannan shi ba mai dukiya ba ne sannan kuma shi ba mai ilimi ba ne to shi ɗan rakiya ne in bai san sunan shi ba cikin duniyan nan ɗan rakiya ne don haka duniyan nan wato waɗanda suke jagorancinta waɗanda su ne manya masu cika ido su ne waɗannan mutanen guda uku amma cikin waɗannan mutanen guda uku yanzu Nous allons faire une petite comparaison tsakanin waɗannan guda uku za mu ɗanyi mukarana ‘yan ƙarama na farko in muka ɗauko tsakanin wanda yake mai mulki ne da mai ilimi jama'a suna haɗuwa ana haɗa mai mulki da mai ilimi to cikin ukun nan gaba ɗaya bayan ka gwama su lokacin za ka gano babu mutum cikakken mutum sai mai ilimi domin ka ɗauko mai mulki mulki ƙarewa yake bai tabbatuwa banda mulkin Allah akwai mulkin da yake dawama ne ab ba ka gasu masu mulki ba ba su ma shirya ba aka sarke su wannan mai mulki bai sani ba kawai sun yi ake a ce an sarke ka wallahi tallahi yana nan yana ta abubuwa yana ta cutar da al'umma yana ta tsare-tsare ya tsara gobe sai ya cuci wancan sai ya kawai shi kenan sai a sarke shi Allahumma malikal mulki kenan Allah shine shi yasa Allah lokacin da ya zancan amshe mulki sai ce mi an ran makarantu aya قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء نعم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير مم.
إنك على كل شيء قدير Allah ta'ala ya ce kul ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai musulmi ya kai mai imani ka ɗora addu'a ka ɗora cewa Allahumma ya Allah malikal mulki wanda yake mallakar mulki tu'util mulka man tasha kana bayar da mulki ga wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kana ƙwace mulki daga wanda ka so haga lokacin da Allah ya zo zancen badawa sai ya ce yana badawa amma wajen kwacewa sai bai ce ba yana amsar mulki daga wanda ya so a cewa ya tanzi'u kalmar tanzi'u ha abu ne wanda ba yanda ka iya ba ka kauna ba ka so amma da tsiya ya saɓaɓɓulce ma to mulki kwace shi ne Allah yake yi daga hannun mutum ba wai karɓan shi bane yake kwatar shi ne ake yi wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah kai ne wanda kake kwace mulki da ƙarfin tsiya mutum yana da gururruka yana da tunane-tunanen ababe wanda yake so yayi bai shirya ba kawai sai Allah ya kwace mulkin domin shi da ma aro aka bashi wanda yake cikakken almaliku almaliku shine Allahu ta'ala amma duk wannan wanda ba shi ba to Allah ta'ala ya dan bashi aran sanda ne in kuma bai iya ba sai ta kwaɗa kan shi da sandai bai san ƙarshe ƙulalle kan nan nashi za ya suna tsammanin kamar wato imamu shafi'i yake cewa ta hakka mu fasta falo fi ta hakko muhim amma ƙalilin ka annal amra lam yakuni law an safu unsifu lakin bagaw fa baga alaihim ad-dahru bil ahzani wal mihani fa asbahu wa lisanul hali yanshuduhum haza bi zaka wala atabun ala zamani yace sun yi mulki sai suka yi ta dagawa da girman kai da wuce iyaka wajen mulkin su yace jim kadan kamar ba a yi ba kamar an yi ruwa an dauki amma qalilin ka annal amra lam yakuni kamar kwata kwata wannan lamari bai kasance ba kamar bai taba faruwa ba sai yace law an safu unsifu inda sun yi adalci a cikin mulkin su suma da an masu adalci lakin bagaw sai dai ha'inci da zalimci suka yi fa baga alaihimu daharu sai shi ma zamani ya yi masu zalimci irin nashi bil ahzani da zillimi da takaici wal mihani da jarrabawa kala kala fa asbahu suka wayi gari wa lisanul hali yanshuduhum halin rayuwarsu yana masu waka yana hadha bi dhaka wala atabun ala zamani na wannan sakamako ne na wancan aikin naku kuma shi zamani ba a zargin shi haka yake saboda haka Allah ta'ala yana kwace mulki daga hannun mai mulki to inda zaka gano bambancin ilimi shi ilimi idan Allah ta'ala ya bada shi yana kwace shi ka taba jin wanda aka ce Allah ya bashi ilimi amma daga ba Allah ya amsha ilimin yanzu babu shi babu in Allah ya baka ilimi ya zauna zam kamar an azama kwadotanki ba girgiji saboda haka daga cikin bambancin da ke tsakanin ilimi da mulki idan mutum ya samu mulki aka nada shi yau in aka ce yau an bashi matsayi shine shugaba shine gubernar to yanzu ha rabin mutane sun koma makiyan shi haka ne ka'ida duk wanda ya amshe mulki radda ka amshe shi to yanzu rabin mutane gaba ɗaya koma suke makiyanka amma fa in kana adalci ne suke koma makiyanka in ba ka adalci sai yanda Allah yi in kana adalci kai mutumin kwarai ne mai adalci haka haka ibn al-waradi yace yace la talil ahkama inhum sa'alu raghabatan anka wa khalif man azal inna nisfan nasi a'da'u liman waliyal ahkam hadha in adal فهو كالمحبوس على ذاته وكلا كفيه في الحشر تغل yace kar ka saki ka karbi shugabanci ko da mutane sun matsa ya ce domin saboda rabin mutane gaba ɗaya makiya ne ga wanda ya karɓi jagabanci yake shugabanci rabin mutane ke koma makiyin shi ya ce haza in adal amma wannan in yayi adalci fa huwa shi mai mulki kal mahbusi allah zatihi kamar wanda aka tsare ma game da jin daɗi ne an hana shi shakat kana ta fafutuka daga dauniya da ɗawainiya sahe da marice dare da rana wai don kama al'umma aiki ashe haushi kake ba su Allah haushi kake ba su ne ba ka tafke ka daɗi suke ji yau sai sun yi biki to ka gani kai kana nan kana ganin wai aikin al'umma kake kai masauliya akan ka ina sannan kuma ba ma nan kaɗai ba ne matsala wakila kaffaihi fil hashri tugal a ranar alkiyama hannayen nan naka guda biyu daura za su zo duk adalcinka duk mutuncinka da kirkinka kaga kina mai riban mulki akwai cikin 'yan kwanakan nan ba da jimawa ba wani mai mulki sanannen abu ne a wajen kowa a yamai da aka sarke shi wani giyan mulki tasa ya yi birkan mutunci na ƙarshe ya cutar da wasu ya talautar da wasu ya yi dalilin sanya wasu cikin matsala amma Allah ya sai ga shi bayan kwana biyu haibe wani ma ya mai cin mutunci jiya amma yau wasu suka yi zaune suka yi sun yi suka ce an sauke shi ‘yan jarida da suka zo suna mai tambaya kuka yake da hawayen shi babba malam ƙato kowa ya gani amma wallahi tallahi da hawayen shi yake kuka yamma gigije ya rasa wai wace amsa zai badawa kaga hisabi tun a duniya wa kamin a shiga babban hisabi kenan an tambaye shi game da wannan matsayi da ya rika me yake ji yanzu an saki ya duburburce ta gode mamman masa da baban shi yana hawaye kirkiri kowa san to don haka kenan wanda yake da hankali mulki giyan mulki ba ta sanya shi su balle ya rena kowa giyan mulki ba ta sa mutum hauka don haka wato idan mutum ya karɓi shugabanci yana haɗa cikin matsala ta duniya kuma ya haɗa cikin matsala ta lahira amma in mutum ilimi ne yayi idan mutum ilimi ne yayi to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa yi mala'iku suna shimhuɗa huka-hukansu ga mai neman ilimi domin yarda da abin da yake a kan shi, domin yarda da abin da yake nema. Malamai suka ce ma'anar wannan hadisin shine mala'iku da kansu suna girmama mai neman ilimi suna yin tawazo idan suka gane shi. Sannan ya ce, hatta kihin da yake cikin ruwa yana nema ma malami gafara Allah ya yi mai gafara saboda malami ne shi to shi kuma mai mulki ba shi wanda yake da mulki ba idan mutum yana da mulki sai mulkin ya saɓaɓulce daga hannun shi Allah ya ƙwaci yanzu an gane shi sha a ce wancan shine tsohon shugaba ko? Eh wancan shine tsohon shugaba. Wani ma zai faɗi mai haka cikin izgili da dariya gare shi. Abin ya kubce mashi. Amma idan ilimi fa gare shi, kasa ganin wani malami wanda aka ce ka a wancan shine tsohon malami, da malami ne yanzu babu karatu. Kasa ganin wanda aka ce da malami ne, tsohon malami ne shi. Idan mutum yana mulki, idan ka karɓi mulki, kai tsaye lokacin da kake shugabancin mutane ba su ƙaunarka ko da ka a ce wallahi wannan ɗabi'a ce ta mulki in dai mutum yana mulki kai wanda yake mulka ba su san shi ko da a ce kullum in sahiya ta waye sai ka shiga gidan kowa gida gida gida gida ka ba kowa wato ka ba kowa zabo guda gasashe ka ce ya kari kuma ka kawo mai ka kawo mai ruwan sha da madara sannan ka ba su jika ɗari ka ci yaɗa da haƙuri wallahi an jima sai sun zage ka wanda yake mulki ba a son shi amma shi malamin da yake karantar da addini hatta kihi wai ba halittun Allah ba sauran halittun Allah kihin da ke cikin ruwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yana nema mashi gafara to sannan idan mutum yana mulki yana matsayin shugaban ƙasa ko yana matsayin minister sai ka hadu da dan shi wallahi wani addu'a yake Allah hada shi daga shi sai dan ya kwamce shi kawai saboda yana jin haushi su suna cikin kunci wasu manya suna ta fatakau da dukiyar ƙasa fata yake yi rabon ayyasa ya hatar ɗan wannan mai mulkin daga shi sai shi kawai ya samu ya kwamce shi da shi ba wai shi mai mulkin ba ɗan shi ma nema ake a bige don haka duk wani makusancin shi ya zama maƙiyin mutane to amma idan malami ne wanda yake da ilimi fa malami ko baban shi aka gani tana yi baban nashi babu wanda ya san shi amma da kanci wancan shine baban malam wani sai daga ya ƙara daraja mutane suna mutunta shi mutane suna girma wancan shine dan malam wani sai ga mutane suna girmama ya suna ƙaunar shi saboda ƙaunar ilimin da suke da kuma ƙaunar malamin da suke yi to wannan wato kaɗan kenan daga cikin bambance-bambance in ba haka ba amma abin yawa gare shi bambanci tsakanin ilimi da mulki ko matsayi wannan ba haɗi to yanzu bambanci tsakanin ilimi da dukiya to nan ne wani hadiyan da za a faɗi bambanci shi nan bai zai gamsu ba na mutane ba su cika gamsuwa ba kawai shi yana ganin kai wanda ya ƙara bincikawa kawai domin yanzu mutane kowa ya zama ɗan dala ya ɗan dala ne ina za ka dala daga ina kake dala danwa kake dariya dala danwa kake kuka dala mike sa ka fara'a dala mike sa ka bakin ciki dala zillimiwa dala tagumiwa dala komi kawai la rabba lahum la dina lahum la qasda lahum illa malu ba Allah ba manuwa ba addini sai kuɗi kawai watuhibbuna almala hubban jamma Allah ta'ala yace kuna son dukiya so mai tarin yawa tun kudi yake so don haka ga yanzu wato yanda mutane suke dariya da farin ciki in sun ga mai kudi ba haka bane in sun ga malami kudi ya taho yanda ake sakan mai huska ana gaisuwan mata shi ba iri ɗaya bai ta sauran mutane billahi lazi shi zai gaida shi tare da nuna mai ƙauna kamar duniya babu wani mutum mai wanda yake jin daɗi in ya gani sai wannan mai kuɗin shi kuma ba lalle ba ne ba shi amma dai kawai haka Allah ya yi haka Allah ya zuba mai ƙaunar shi cikin zuciya to bambancin da ke da kwai tsakanin mai ilimi da mai kuɗi ko tsakanin dukiya da ilimi nan bambance-bambance ne masu yawa babban malami ibn al-qayyim cikin littafin shi miftahu darus sa'ada sai da ya zano bambance-bambance sama ga arba'in wanda ke da kawai tsakanin ilimi da dukiya don haka abin yawa gare shi dukiya gadon wane ne wa ke barin gadon ta wanda yake barin gadon dukiya masu mulki da sarakuna da masu kuɗi ko su ne suke barin gadon dukiya to shi kuma ilimi wa ya bar gadon shi ilimi gadon annabawa ne kaga tun daga ma waɗanda suka bar gadon kadai ka gane katuwar tazarar da ke da kwai da bambancin da ke da kwai wanda ke barin gadon dukiya da mai mulki da mai kuɗi su ne ke barin gadon dukiya amma ilimi waɗanda ke barin gadon shi annabawan Allah su suka bar gadon ilimi fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirham fa innama warrathu al-ilm faman akhadha bihi akhadha bi hafdhin wafir annabawa ba su bar gadon kuɗaɗe ba abinda kawai suka bar gado ilimi idan mutum yana da dukiya shi zai ɗauke ta ko ita za ta ɗauke shi shi zai ɗauke ta dole to ilimi ma ilimi har yana buƙatar dako a taɓa ganin wani mutum wanda ya durƙushewa yana ta zuwa aka ce lahiya ce Allah ilimi ne gare shi eh yana tafiya kawai bai ya ko sai ya durƙushe yana ta zuwa yana ta gumi yana sha aka ce lahiya ce Allah ilimi ne ya mai yawa shine ki ta ɗauka to amma dukiya fa dukiya suna ta tara to in an ce dukiya ba suna bane na kuɗaɗe kaɗai a abubuwa da yawa ne dabbobi dukiya ce duk wani abun amfani almal kullu ma tamilu ilaihi nafs wa yuntafa'u bihi duk abinda rai take karkata gare shi take kauna shi kuma ake amfani da shi dukiya ne na haka wata dukiya kai Allah bai yi maka kan daukar ta ba ma dole sai ka samu dandan karo ko telam kai ba ka iya daukar kenan kaga akwai jidali ga dukiya to shi kuma ilimi khafiful hamli yujadu haythu kunta mai saukin dauka sannan kuma duk inda kake yana tare da kai in kuntu fi suqi kana al-ilmu fihi ma'i aw kuntu fil bayti kana al-ilmu fil bayt in kana kasuwa ilimi na kasuwa in kana gida ilimi yana cikin gida to ilimi da ilimi da dukiya wane ne yake bukatar sai an daukan mashi mai gadi da mai tsaro ka taba ganin malami wanda ke da mai gadi ko wani mai bindiga ko mai sanda ko mai wuka kofar gidan shi tsaye aka ce wow ai wannan ba wani babban malami saboda ka a zo a sace mai ilimi ne aka ɗauka mai mai gadi aka ɗauka mai municipal ake ce mai kowa shi ne yasa saboda kaɓare su zo su mai fata ilimi ne tara mai yawa a'a in ma ka samu malami ana gadin shi wallahi ba don ka a sace mai ilimi bane ake gadin shi wallahi ko yana satuwa ne shi a in ka samu malami ana tsaron shi ana tsare shi da makamai to watakila dai akwai wasu da suke mai barazanan za su kashe shi ko kuma babu lahiya cikin garin ana ganin a kashe shi an yi babban asara wannan kuma inda aka san daraja ilimin makina don ka san kai da kanka ka san wata ƙasa sai dai a kashe shi To don haka akwai bambanci mai yawan gaske tsakanin ilimi da dukiya. Mafi yawanci dukiya wanda yake tara ta tana ƙara yawa yana ƙara zama shaidani-shaidani sai wanda Allah yi marhama. Amma mafi yawanci ɗabi'ar dukiya yadda ƙur'ani ya faɗi shine mutum yana samunta yana ƙara zama ɗan iska. Me yasa kake ganin wasu mutane su ba su da alaƙa da zina amma wallahi da mutum ya ga kudin shi sun kai miliyan goma sai ya fara tunanin zina wai shi shi yake a kamar ba yayyiwa ne a ce kai kana da kuɗi ba ka ɗan taɓa wannan iskancin da yi ba kenan haka yaka same shi shi ma wai yana duku duku wai shi ma zina zai waye mulkin shi sun taru akwai wani mai kuɗi a nan maraɗi wanda aka ce da ya ga 'yan mulkin shi sun fara taruwa kawai sai ya ta tare da abokanin shi wai a tai bar shan giya da ya je sai da ya zama abun dariya saboda bai iya shan giya ba yana ta ƙauyanci saboda wai cilasta ma kan shi ne yanzu za a yi domin wannan haraka ce ta masu kuɗi Allah cewa ya kalla innal insana kalla innal insana la yatgha arwa'a mustaghna Allah ta'ala ya ce kalla a'aha innal insana la yatagha lalle dan adam wallahi yana ketare iyaka yana sabon Allah yana dagawa arra'ahu staghna domin wai yana ganin kamar ya wadatu kaga shi babu wanda yake wadatuwa ko akwai yasa Allah ya ce arra'ahu staghna shine yake ganin kamar ya wadatu amma anya akwai wanda yake wadatuwa babu wani mawadaci sai Allah wallahu al-ghani wa antumul fuqara har kullum kuma bukata ne domin kalmar wato al-ghina abin da take nihi wadatuwa ka zama baka da bukatar abu akwai wanda bai san kuɗi ka taɓa ganin mai kuɗi wanda shi ya bar san kuɗi saboda tsananin kuɗin shi bai so yanzu bai san su to shi fa shi wanda ya samu kuɗi har ya kai matakin bai san kuɗi yanzu bai san su kwata-kwata shine ake ce ma al-ghaniyu mawadaci Na haka nan maraɗa ka taɓa ganin mawadaci da idonka? ka taba ganin wani mawadaci da idon ka anan maradi ka iya ganin tabkeken mai kuɗi wanda ya tara su da yawa amma mawadaci ƙarya ne Allah shi ne alghaniyu shi kaɗai ne mawadaci amma kowa mabukaci ne kawai mai kuɗi amma mabukaci ne shi ma yana da bukatansu to ba ga wani masai ma kuɗin sun taru yake ƙara haukacewa wajen neman su a gan shi baya bisa hanyar kwatano baya cikin telan baya cikin waccan mota baya yana ana ta kai da kawo da shi wajen harakoki wani ma haka ga yana tallar shi wallahi tallahi yana tallar ya tara kuɗaɗen amma ba su ishe shi ba yanzu don haka wato bambancin da ke da kwai tsakanin ilimi da dukiya idan mutum ya samu dukiya tana ƙara yawa yana ƙara lalacewa zuciyar shi tana ƙara bushewa yana ƙara nisa da Allah to shi kuma ilimi mutum yana samun shi yana ƙara yawa yana ƙara tawadu yana ƙara zama bawan Allah yana ƙara kusantar Allah haka ɗabi'ar ilimi yake tun lokacin da mutum ya ƙara shi to ƙara kusantar Allah yake haka ɗabi'an dukiya take duk lokacin da ta ƙara samuwa mutum kwaɗai yake ƙarawa yana ƙara rungumar duniya yana ƙara ƙyamar ma komawa ga Allah abu na gaba dukiya tana mai da mai ita bawanta ilimi yana mai da mai shi bawan Allah dukiya in kana tara ta tara taruwa yanzu sannu sannu sannu sannu canzawa kake gaba daya ka koma bawan dukiya shine kuka ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila ta isa wan takasa wa idha shika falan takasha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace bawan dinari bawan dirhami ya taɓe ya yi asara bawan kaya wanda in an bashi sai ya yarda in ba a bashi ba ba zai yarda ba in ka bashi kuɗi zai ma dariya da fara'a da farin ciki komai zai je daidai in ka ƙi bashi kuɗi zai gince ma huska ya maka huska kamar ya sha kunu kuma ya ta tsoki kuma yana iya yi ma rashin mutunci to wannan bawan kenan dukiya kenan kaga dukiya tana mai da mai ita bawanta amma shi kuma ilimi fa shi kuma ilimi har kullum in dai ya samu yana ƙara sa mutum ya ƙara gano wallahi ashe shi bawan Allah ne ya ƙara zama bawan Allah na gaske don haka dukiya duk lokacin da mutum yake huddota yana badawa tun yana da miliyan goma sai ya ba da miliyan hudu sadaka ƙaruwa suka yi ko ragewa sun rage hakika sun rage sun koma shidda amma in ilimi ne fa mutum yana da ilimi sai ya tara mutum ɗari duk ya koya musu wannan ilimin da ke gare shi ilimin shi ƙaruwa ya ko ragewa ya ƙaru to ilimi kullum in ana bada shi shi ƙaruwa yake ta kuma dukiya kullum in ana bada ta ragewa take to yanzu wato duk masu hankali sun gano bambancin da ke da kwai tsakanin kuɗi da ilimi da mulki wanda ma yake ƙoƙarin sanya dukiya sama ga ilimi to wannan jahili ne ja'altal mala fawqa ilimi jahalan la'amruka fil qadiyyati ma adalta in ka sanya dukiya sama ga ilimi wannan yana nuna kai tsaye kai jahili ne baka san yadda lamarin yake ba domin a alkur'ani Allah ta'ala babu abin da ya yi ma annabin shi umarni ya nemi ƙari banda ilimi babu inda ya ce ka ce Allah ya ƙara ma dukiya ko ya ƙara ma mukami ko matsayi cewa ya ka ce Allah ka ƙara mini ilimi yana wannan ya nuna maka cewa ilimi ya fi su daraja to wannan bambance-bambancen na tsakaninsu yawa gare su saboda haka mu aje su gaba daya mu dawo a rayuwar mu ta yau mu kalla mu gani wai a rayuwar mu ta yau haka ne ilimi shine yake gaba akan komai ko ku dai akwai wasu ababe wanda su ne gaba ga ilimi a rayuwar mu ta yau malami mai ilimi shine yake da daraja a cikin zamantakewa mu sama ga kowa ko ko akwai dai waɗanda suke da daraja sama gare shi idan ya zamana ba malami ba ne ba ke da daraja ba ilimi ba ne gaba wasu ababe ne to me yasa haka me dalili to in muka dawo za mu ga cewa yanzu in ka kana mutunci da 'yan uwanka ba ilimi ba ne gare ka kuɗi ne gare ka kaga mutane suna girmama ka da kyau ba fa ilimi ba ne gare ka kuɗaɗe ne gare ka in kaga mutane suna karɓa sallama ka da babban murya ba ilimi ba ne gare ka kuɗi ne kaga wani mutum in ya ganka kamar ya ma sujada saboda tsananin girmamawa to kuɗinka ne suna da yawa saboda yanzu mutane saboda tsananin yanda son kuɗi ya shiga zuciyarsu wallahi talla in ya ga mai kuɗi ko ya san bai bashi ko dala dadi yake shi kawai ya ga mai kuɗi ya wuce ya san bai da wata alaka da shi ko ko sisi ba zai ba kawai sai ya je wani horin ciki da wani horin rai haka ha mutum yana zaune gindin icce cikin wata innuwa zai ga mai kuɗi ya wuce da motar shi ka jana ka dubunta ko ba taya mota wai dubunta Allah ya bashi dubun wannan mota irin wannan mota ko ba tayoyi hada mai hada mai ita duka bai bai da matsala yana da wahala ka ji mutum yana fatan ya sami ilimi irin na wani hamshakin malami amma za ka ji ko da ma mutum zai yi haka to kamin ya yi wannan fatan sai ya yi wancan sau ɗari Allah ya gayi tarihin masu irin wannan a cikin ƙisar ƙaruna wanda ɗabi'ansu su in sun ga kuɗin wani kawai ƙoƙarinsu su dai sai su fara ka dai duniyan nan wallahi tallahi ba musamman muka ma Allah ba sai ta zargin kanshi ya komo ma yana haɗa da Allah duniyan nan mu abubuwan wani ma sai dawo ya ta zana ma Allah ni na yi kaza ya kiya na yi sana'ar kaza ya ki na yi ni ban ma san ni kamar dai na daha Qur'ani haka wani ke cewa wai kamar ya daha Qur'ani wani an daha Qur'ani ciya cewa ake da albarka ya wani kuma in katon jahili ne ma sai ka jace kamar ya zaki sama shi ya rasa ya ne abubuwan nan sun yi di sun kuble sun dinki to wannan fa yana nuna mamu cewa rayuwar mu ta yau kuɗi su ne gaba ga ilimi wanda ya dage wajen neman kuɗi ya same su shi yake da daraja shi yake da mutunci ko ƙungiya aka yi ƙungiya ta hawa azifa ta malamai ba kungiya ba ta ‘yan tasha ko ta ‘yan farki ko kungiya aka yi ta malamai da kaji ana to uwayen kungiya ba hawa malamai ba ne uwayen kungiya sun zo ko su wana da wana su ne uwayen kungiya kasan kuma yasa suke uwayenta saboda suna da kuɗaɗe kuma da gaske su ne uwayenta su suke kullawa su suke kwancewa a cikinta saboda suna da kuɗi to gaba ɗayanmu yanzu rayuwarmu ta dawo ta sanya kuɗi gaba sama da komi sai Allah ta'ala ya bar mu da dabarbarinmu ya zare albarkokin da suke tare da mu yasa hatta waɗanda suke da kuɗaɗen su kansu girman kai da jiji da kai suke yasa yana da kuɗi yana girman kai shi yana ganin na harko dai Allah jarabawa ce babba yanzu mutum ya yi fatan ma ya samu kuɗaɗen nan da yawa don ba tabbas za ka ƙetare wannan saraɗin na wannan zamani inda suka fika sun jarraba samu ba su ƙetare ba kaga mutum yana ɗan hama da rayuwar shi yana lallabawa yana kiyaye sallolin farilla wallahi tallahi da kuɗi sun zo hannun shi shikenan bai kiyaye ba amma na kiyaye masallacin da aka san shi nan yake sallah to bai da kuɗi ne shi yasa ake ta haƙuri tare da ƴan uwa musulmi ana ta ruku'i da sujada amma da ya samu kuɗaɗen nan yanzu shi ya fi ƙarhin ya zo ya jera da talakawa miskinai a yi sallah tare da shi idan mutum ba da kuɗi yanzu matar shi ma ware shi take ku kana ganin akwai wata musulma da za ta iya zama da kai haka nan baka da kuɗi yanzu ta kaddara ma kana da ilimi ilimi gare ka baka da kuɗi wannan zaman ba zai yi ba ka taɓa tunanin ka iya nasiha a masiha ce tun nasiha ka masiha ce ban kawai mahita shi ne ka kawo kuɗi don haka wani ya ce zarini lilghina as'afa inni ra'aytun nasa shatrahumul faqih wa ahwanuhum wa adnahum alaihim wa in amsalahu fadlun wa khayr yubaiduhu alqarib wa tazdarihi halilatuhu wa yanharuhu as-saghir qalilun dhanbuhu wa dhanbu jammu walakin lilghina rabbun ghafur ya ce bar na in tafi in nemi dukiya saboda na ga mutane yanzu ba ɗan iska cikinsu sai mara kuɗi ba lalatacce cikinsu sai mara kuɗi in ba ka da kuɗi duk wani lakabi na banza ya hau kanka kai ɓarawo mami kawai baka saci kayan kowa ba saboda baka da kuɗi shi yasa wani yace wayara al'adawata la yara asbabaha talaka ne ke gani kiyayya ta ko ina amma wallahi shi bai ma san me yayi ba sai ta mamaki ya zo wajen wani daga su gaisa kawai ya mai huska to gudun yake ka ce ka ranta mini ranta mini kaza kiyayya kuru kuru bai san laifin me yayi ba duniyan nan amma wannan kiyayya shi dai an yarda shi salihi ne mutumin kwarai ne yana bin Allah an yarda da halayen shi amma wallahi tallahi wannan rashin kuɗin nashi ya zama kamar dai kamar dai shi ya janyo makan shi wannan matsalar kawai ya zama maƙiyin mutane yana iya shigowa gida gidan shi wallahi ya ta tafka sallama ake karɓawa kuma wannan shi problem kawai bai da kuɗi bai da kuɗi in ya matsa ma ya faɗa in matan shi guda biyu ya zo yana ta babbatai yanzu in ta kwallama ba kudin sallama na wallahi suna iya kashewa ta ce ri sun ga kawai sogo sakarai har sai ka damu dan ba amsa sallama ka kai da baka da kodala yasa wani bawan Allah ya ce wa kana banu ammi yaquluna marhaban falamma ra'awni mu'siran ma ta marhabu yace da dangi na in na shigo gida maraba maraba ake yace ko da na shiga matsala kuncin rayuwa ya sanyo ni gaba na talauce yace kawai sai maraba ta mutu mata marhabu kawai maraba ta mutu ya ce ya rasa me to haka yi ba'iduhul ƙaribu makusancin shi wanda makusancin shi ne na jini shi zai ɗora nisa da shi wata zarihi halilatuhu matar shi za ta wulaƙanta shi ta rena shi wallahi yanzu in ka ji ana rikici mai yawanci gidajen aure to in kana da gudunmuwa je ka ba da wata jikka ashirin can kaga in bai mutu ba kaga ana rikici ana hada-hada ana hayaniya matsalar nan da ita ce ba abin kawai in baya da kuɗi wacce mace ce za ta mai ɗa'abi da kuɗi wacce mace ce za ta mai biyayya ta imanin ta ba ta iya ba kuma ko ta ce za ta iya wallahi ƙarya ce kai musulunci ma ya yarda in ba ka da kuɗi ka kai abinci ma cin abinci na wuya a raba wannan auren ya za a yi To, amma irin matakin da muka kai, da matsayin da muka kai, muka ɗora mu dukiya da masu dukiya, wannan matakin akwai wuce iyaka cikin shi. Wulaƙanta karatu da malamai, da maida su koma baya, cewa wajen ƙullewa da kwancewa da saƙawa da komai, wai mai kuɗi shi ne gaba ba wanda yake da karatu ba wannan shirme ne da shiriri ta billahi lalisi. babu inda zai kaiwa faduwa ce warwas yaushe mutumin da yake jahili shine zai zama zai dora jagabanci yana kulawa da al'amura na addini ga malamai suna kasance sai dai su dora taba mai suna gaskiya ne wato kamar yadda wani bawan Allah ya ce dama yau man kana ya maliku dirhamaini ta'allama shafatahu anwa al-kalami fa qala duk wanda ya mallaki yan kudade to labban shi sai su koyi magana kawai sai ka ji ya iya dumi wai shi saboda da kuɗi da ko kallon shi ba ai amma tun da yana da kuɗi sai ga labanya sun samu fasaha kawai sai shigo yana jawabi wa taqaddamal bulagha kuma ya shiga gaba ga masu balaga malamai masana manya suna ji amma shine gaba fastama'u lahu kuma wallahi kaga sun saurara mashi duka ana gaskiya ne wani ya kawo gilgiza kai kamar ya cire saboda mai kuɗi na jawabi wa tarahu min bainil wara muhtala sai ka ganshi shi kanshi yana takama da alfahari cikin jama'a laula da rahimuhu allati yazhu biha in ba dan waɗannan ɗan kuɗaɗen nasu ba wanda su ne suke mai kwalliya lawajattahu fin nasi aswa ahala da cikin mutane ka ganshi cikin munin hali san da shi ba kina wannan ya nuna cewa rayuwa yanzu ta canza shi ya sama wasu matasa da dama ba su damu ba da su ɓata lokaci wajen neman ilimi domin sun ɗauki abin ɓata lokaci ma ne kawai himmarsu da ƙwazonsu fitailibi ana halbinsu da bindiga ana kashe su ana ce masu bayi ana masu wulaƙanci amma sai sun nemo saboda sun gano in ba ka da su yanzu uwarka ma ba ta ƙaunaka ka je ka jarraba wallahi tallahi uwanka ka san dai uwa ƙarshen ƙauna kenan ko wallahi in ba ka da kuɗi sai ka ga ƙiye ƙiyayya kaddara kai da ɗan uwanka uwa ɗai uba ɗaya kai ka dage kai karatu ka haddace ƙur'ani ka san ababe amma shi wanga yana da kuɗaɗe sosai kuma yana ɗan kawowa akai akai kai kuma sai dai ka zo kai salata annabi da addu'a to sannan ka ga wanda za a ɗora yabo ana sami albarka wani ai wani ya karɗa Allah mai albarka ba wa kai rage da har da ƙur'anin nan kai baka karɗa ba hanzu saboda shi yana kawowa kai ko baka kawowa har ya zama na abin ya koma kamar haka ɗabi'a ma take kawai a zuciyar mu haka abin yake uwar da ta haihe mutum za ga tana ƙaunar shi in yana da kuɗi yana kawo mata tana son shi kuma duk aibin shi ba ta gani ido rihe to al'umma ma ce gaba ɗaya ba su ganin aibin wanda yake da dukiya a yanzu in dai ka talauce yanzu an gaya ma gaskiya in kai macuci ne ko makaryaci ne ko ya kake in ba ka da kuɗi ka shi amma in kana da kuɗi mai gaya ma gaskiya ma sai ka rasa shi duniya domin kowa zama yake makaho bai ganin aibinka kowa bai ganin aibin ka kawai kai daidai da ka kace wai wani yana son a mana nasiha da Allah ko malami wa me ka tarra malami wa aji kace nasiha nake so ka mini kamar wa'anne irin halaye ne kaga ina yi wanda ba masu kyau ba ko wasu kurakurai haba alhaji haba alhaji ai sai dai godiya Allah ayyukan da kuke ai sai dai fata Allah lillin kama mai irin kawai ya ɓadda alhajin nan bai da aibi ya kace sai ka ce shine mala'ika la ya asuna Allah ma amara bai da zunubi bai da wani laifi sai dai fatan alheri kawai kuma sai Allah jarraba wanda yake da kuɗi da mutanen banza a gindin shi don wanda Allah ya arzuta da kuɗi ya kamata ya zamo mai hankali a wannan zamanin namu wallahi domin mafi yawanci wanda za su daddabe shi ba mutanen kwarai ba ne a nan maraɗi ne wata rana wani mai kuɗi ya zo cikin makwasantan shi ya ce ina so in ma wani bawan Allah kyauta ya zano abubuwan da yake son ya bashi buhun shinkafa buhun masara da budan mai da kudade kaza da kaza da kaza ya kake gani wannan bawan Allah mai shan miya alhaji yana bude baki sai ci haba alhaji hasan alhaji mutanen nan ba rabuwa da ku za su ba ko duk irin alkhairin to yanzu kana bashi wannan alhaji jim kaɗan kuma kana ganin ya ƙara dawowa ni shawara ta alhaji mutanen nan ba a iya masu a ba shi kaza da kaza wai da yaran rage fa abubuwan da alhaji ya zano ya nuna kawa an ba sai an ba shi buhun shinkafa ba kilo kaza ya isa a ba shi kaza gobe ma in ya dawo ai sai a ba shi ai abin ba karewa yake ba sai da ya kare da ya rage komai da komi ya yi wulakanci ya yi bayani Allah ya ce eh lalle shawarar ka mai kyau ce haka ne maganarka na gamsu amma kuma kai ne zan makyautai dama kai ne zan ba kyautai yanzu abubuwan da ka zano zan baka subhanallah sai fara su saka da da ana son ya warware fatawa ko don haka eh karatun da nayi ban kai gare shi ba kuma dama na ga lokaci yayi kunci kwarai sosai karatun da nake so in kai gare shi sai dai wata rana Allah ya nuna mamu domin saboda ina son in yi karatu ne akan wato wai wace irin jaraba ce ta sa malamai ba su da daraja ba su da kima wace irin fitina ce ta sa malamai su ba kowa ba ne ba su da bakin magana a rayuwarmu ta yau mene ne dalilin haka wa ya janyo matsala to babu shakka kanin labari cikin wannan ma'azin wanda zan maimaita a wani waje babban matsala tana nan bisa kan su malama in kai in ka san wasu zuwa suka mutane manalikai ne wallahi ba su girma ba ilimi wawaye da jahilai suna suna suna wulakanta malamai da manalikai yo wawa da jahili da munafiki kake jiran ya girma malamai ai waɗannan dama tun da Allah halicci duniya su dama malamai hakuri suke da su zindi da gulma da nuni da zagi da wai da haka suke ba su bane masu girma malamai kai malamin ne da kanka kare na ilimin kare na karatun baka dauke shi komai ba to wannan karatu in Allah ta'ala ya kara hada mu wani lokaci insha Allah ta'ala zan yi shi abin da na faɗi daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya mu gafara gaba ɗaya ya nuna mun su mu gyara ta bismillah na'am mun saurari wa'azi daga bakin shehin malami shugaban majalisar malamai a sheikh malam suleiman abdubara allah ya saka malam da alkhairi a gurguje dare ya yi 'yan tambayoyi ne insha allah malam zai karba tambaya ta farko bayan sallama mai tambaya ya ce mutum ne ke cikin hauka allah sauki allah kiyaye wai sai ya saki majin shi tambayar ita ce shin wai wannan saki ya yi ko bai yi ba
wannan saki bai yi ba saboda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce rufi'al qalamu an talati an ɗauki alƙalami daga mutane guda uku to cikinsu sai ya zana hadda mahaukaci sai ya samu wato lahiya don haka in mahaukaci ya ce ya saki matar shi cikin hauka ne sai a lallaba a ƙara haɗa su
tambaya ta biyu mai tambaya yake cewa mutum yake cikin sallah ya kabarta kawai bai karanta fatiha ba sai ya karanta sura yanzu ya yi raka'a ɗaya ta biyu sai ya tuno bai yi fatiha ba raka'a ta harko yanzu yaya za yana cikin sallah
to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha ba don haka suratul fatiha wato rukuni ce babba wadda raka'a ba ta gino ba inda babu ita yana wannan raka'a zai yi watsi da ita ne
tambaya ta gaba yake tambayar malami yaya ake gane miji nagari
yanda ake gane miji nagari shine yanda ake gane mata ta gari hanyoyin da iri ɗaya ne malamai suka ce idan mutum zai yi zai ne zai yi aure lalle ne ya nemi mata ta kwarai ko haka ita ma mace in za ta yi aure lalle ne ta nemi miji na kwarai to wane ne miji na kwarai wace ce mata ta kwarai ba mai karatu ba aka ce ko ya sa akwai wanda su suna rudewa sai su dibin mai karatu naka da ya tashi aure sai ta islamiyya ce malam da Allah wata ɗaliba ɗaliba da ta yi nisa ko da ta harrace Qur'ani tana yawa muguwa ce wallahi tallahi tana yawa ta yi nisa kuma wajen iskanci ma ta yi nisa tana yawa ta hardace Qur'ani kuma ta hardace shedanci iri iri cikin kanta dan haka ba lalle wannan annabi bai taba cewa baka aure mai ilimi cewa ya fazufar bi za ta din mai addini wadda take da addini wallahi wani malami da ake ce mashi wato almadakali wannan na yaman cewa ya yi ya ce wallahi wannan zamanin namu ya ce wallahi wannan zamanin ka samu jahila wadda bata san komi ba in dai tana akan ɗabi'arta ta asali za ta iya karɓa ce wallahi ta sauki jahila wadda in dai tana akan ɗabi'arta tana son Allah da annabi din nasihar da kan mata za ta karɓa ya ce wallahi ta yi sauƙin kai akan mai karatu ne masu karatu ne an jarraba su an jarraba su ba tsaye ba bi ba kwai wanda zai auri mahardaciya ƙur'ani anan maraɗi wani ya auri mahardaciya ƙur'ani ta ta gallaza mai sai ta azabtar da shi ya ji kamar ya shigo wata wuta jahannama da ya rasa yadda za a yi sai ya zo yana ni na rasa yadda ya ne lamarin ne yake annabi ya ce a auri mai karatu na aure ka ce mai yaushe annabi ya ce a auri mai karatu kai ne baka fahimci karatun ba ka tafi kayo kwashe-kwashe saboda haka lalle in aka samu mace mai karatu kuma mai addini mai ɗabi'u na ƙwarai wannan ita ce mahihiciyar mace amma in ya zama na karatun ne kawai gare ta ba ɗabi'un ƙwarai ba halin ƙwarai wannan ana samu cikin maza ana samu cikin mata ka samu malami tsaba karatu ne amma duk inda ake neman ɗan iska na gidan gaba aka jawo shi yana ramfilase karatu akwai shi in yana ma karatu sai ka ce zai nuna maka na faɗi matu saboda tsananin imani amma wallahi tallahi in kai mu'amala da shi sau ɗaya in ka samu ka hito sai ka ce wai kamar zaki ya damtse ka to akwai wannan kuma wani bi wani akwai da yawa daga cikin hammatar haka maza ana yarda da su ta wannan bangaren ko sai su ga ɗaliba suna tsammanin salaha ce ran tabi samin bari tana da dangara tilawa wata hadda hawaye ce Allahu akbar kan zai ga yaje yana ta lallaba yana bin hanyoyi har kai ya cabko ta sai ta je gidan shi sai ya gano ashe muguwa ce babba to haka su ma wani lokaci mata suna samun irin wannan jarabawa su ga malami yana ta wa'azi rangadadan bisa mimbari an ta bayani yana sharhi musamman ma malaman da suke ɗauko ɓangaren zamantakewa mai kyau irin ta annabi muhammad sai ɗora sai su ɗora ganin ah ai wancan ya iya zama aure wancan ta ɗora kaga hammiyanta zuba suke wajen ta samu ta auri wancan mijin wata sai ta bi hanyoyi ta sha wuya ta auro shi ya zo ta gallaza mata sai ta ga wallahi gwamma wani ɗan da kuma ta yi ta mamaki wai ta towayya ne abin yake to yadda abin yake shi ne a ɓangaren maza annabi muhammadu sallam sallam cewa in za ka aure dama su suna aure saboda dukiya ko saboda dangantaka ko saboda kyau sai ya ce ko saboda addini amma kai yana baka shawaran ka yi aure domin addini ka auri ma'abuciya addini in Allah ya yarda duk wanda ya auri mace saboda addininta wallahi ba zai yi nadama ba tsawon rayuwar shi amma in saboda wani abu ne daban wanda ba addininta ba to tun kame a daura aure ma ya zabi innuwar da zai zauna ya nadama sai ya yi nadama ya zabi innuwar da zai zauna ya yi nadama ya shirya kujerar da zai zama ya ci ziyatsa domin ba shakka sai ya nadama akan haka in dai wani abu ne wanda ba wannan ba amma in ka samu ga mace tana da kyau kai kyau kake so to sai aka yi katari wannan ga kyan nata kuma sannan gami ga addini to ma dallata ita ka aure ta ba ana nufin ba kawai kullum kai kaje ka nemi mai addini kawai ko maya take ko da kamar da yallaka take ba haka ba ke ni kana da damar ka auri mace mai kyau kana da damar ka auri mace mai kuɗi amma dai har kullum kar ka mance da wannan tushen addini ɗabi'u na ƙwarai wannan shine kan gaba haka ma bangaren maza to yanda ake a gano wani ya ce to ai ba iya ganowa kai tsaye yaushe mace za ta gano wancan mutumin mai ɗabi'u na ƙware ne in malami ne ai wa'azi ne kuma tana jin rangadaɗan yana yi in kuma mace ce to ai karatu ne gashi tana furta to yanda malamai suka ce ake gano mai addini abu na farko da ake dubawa a gano wannan macen wannan yarinya tana da addini ko wannan malamin yana da addini shine bangaren sallah duk yarinyar da ka kalle ta kaga tana kiyaye sallah ba ta wasa da ita wallahi tallahi mai addini ce ita ba za ka yi nadama ba in dai ka kalli bangaren sallah ba ta wasa da sallah amma da ka sami safara'u tana hada salloli uku uku ko hudu hudu duka ta hada daga wannan sai wannan kai ma ka bi dan uwanka to sai fa a hankali haka ma bangaren namiji duk namijin da yake tsare sallah to alama domin babbar alamar da ake gano riko da addini shine sallah haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yace idza ra'aytum idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman innama ya'muru masajid Allah man amana billah za Allah ce idan kuka ga mutum yana kiyaye sallah a masallata to kuma shaida cewa wallahi yana da imani domin Allah ne da kanshi yace waɗanda suke raya masallatan yan Allah su ne wanda suka yi imani to haka ɓangaren mace yana akwai dai dalilai da dama wanda suke nuna lalle sallan nan ita ce amma babu lokacin karanto su insha Allah ta'ala kenan da kaga mutum yana kiyaye sallah to in Allah ya yarda sauran haƙoƙi ma yana kiyaye su da kaga mutum bai kiyaye sallah to kaka yi tsammanin akwai wani haƙi wanda zai gagare shi canyewa
malam tambaya ta gaba bayan sallama ta hurku daga cikin tambayoyin yake cewa malam hukuncin mata ko mata guda biyu waɗanda suke da miji ɗaya sai su haɗa kai sai su ɗan tattatsa mijin wani abu ne ne hukuncinsu
kaga wannan suna cikin kalolin matan da malamai suka tsoratar da mutum game da aurensu akwai sifofin mata wanda malamai suke zanawa suna cewa ba a san a auren mace mai sifa kaza ba a san mai sifa kaza ba a san to cike suka ce ba a san mai sifa ta tsa wadda in ta samu miji kamar ta kamar ta samu wata hantsa kawai sai ta yi taza ta yi taza ta yi ta tatsa ta kullum so take ta tatso wani abu in tana da wata bukatar ta ta duniya ke mijin ke ne wannan in yana da hali duk bukatar ki ki ne ya biya maki duk abin da kike so ko kayan wasa kike so ya sau maki yana da hali dole ya sau maki domin ke ya tsare ki gida baki zuwa ko ina Allah ya dora mashi wannan nauyin amma me ya kai sai kin dora dubarbaru da bin hanyoyi na sata da na yaudara wannan ha'inci ne da yaudara na haka waɗanda suke haɗa kai don su tatso wani abu daga hannun mijinsu kawai haka nan gaban za ba da wata manufa mai kyau ba to wannan su sani cewa su da barayi duk ɗaya ayan nan da ta hana mata sata su sun saba mata saboda haka wannan kuskure ne babba amso ki yi ma- ki yi dubara ki yi yaudara kuma yaudara ce cikin zaman aure domin ana son mace wadda take zama da mijinta ta zama akwai amana akwai amana har mijin da kanshi ya kai zamana ya yarda da ita ba bai da matsala da ita wani zamana tana da wato makirci da hanyoyi daban-daban to akwai matsala dama Allah ta'ala ya ce inna kai da kunna azim namu shinkiti ya ce masta azamal ilahu kai da hunna illa li anna hunna hunna hunna ke ba komai yasa ba haka ga Allah ta'ala da kanshi ya ce kaidin yana da girma na mata yace sai saboda sukin su ne an samu na'am akwai wata akwai tambaya guda ta ƙarshe na'am tambaya ta gaba malam mike hukuncin budurwa da take amshi abin hannun saurayinta kuma ba roƙon shi ta yi ba
kamar kaka
tana karɓa ita ba ta yi roƙo ba kawai ta amma ya ba mai ta magana haka karɓa.
mai daɗi tana hain tana mai dali mai me tare ta amso salulanci sai ya miƙa mata Eh? sannu sannu ko sai ta amso salulan in ta amso shi kan nan sai ta sai ta sa cikin sakon ɗinta shi kuma dali ya tai Eh, ana samun ana samun irin wa'annan dadolin wanda shi da an ce mai dadi to shi kenan da duk abin da ke gare zai iya saki shi kenan kawai sai saki to kaga in haka na farko dai shi wannan shi ne sagale saboda shi ya saki sannan kamin a kawo ga fatawan cewa budurwa ta amshi abin hannun saurayinta shin yaya ne alaƙar budurwa ma da saurayi take a musulunci shi ne kamata a fara don sai in musulunci ya sanya alaƙa tsakanin budurwa da saurayi lokacin zai jera wasu hukunce-hukunce tsakaninsu tutun da alaƙar budurwa da saurayi a musulunci iyakantatta ce takaitatta ce kai kenan babu wani hukunci da zai biyo baya sai dai kawai bayan an haɗa an kare kuma a rugurguje can dama bisa kan sabon Allah ake to kuma haka wani cuta da yaudara ta biyo baya ciki da haka wannan ita ita bud- budurwa haka ce ba wa matar shi ba ta amshi abin hannun shi Ka san dai ai aka ce budurwa da saurayi ba ƙarfin shi sai ba ko kuma ba wai wa- ba wai cewa da ba ni in ta ba sai ce sai ta ce ba ni badawa a'a wannan dai misalin na bada shi ne za ta mai magana mai daɗi da ta ja hankalin shi ko kuma ta zo da kwalliya da tsareki hankalin shi ya tashi sai ta amshi wani abu kawai ta tafi ta da shi ya mayu su bai san ta amsa ba sai in ya koma gida har haɗo ne zuwa za ta kare kike mashi to Allah kiyaye dama dai tun farko akwai dokoki kamata yi wato budurwa da saurayi ya zama alaƙoƙin nasu sun kasance ƙarƙashin shari'a in ƙarƙashin shari'a suke hakan ma bai faruwa amma saboda sun saba ma Allah shi yasa wannan yaudarar ta biyo baya shikenan ko Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ya Allah muna roƙonka dukkanin alkhairi na duniya da lahira muna roƙonka ya Allah wannan karatun da muke yi muna tawassuli da shi Allah ta'ala ka gafarta mu zunuban mu ka biya mu bukatocin mu na alkhairi ya Allah ka sanya muna cikin manya manya yan aljanna Allah ka sa gaba ɗayan mu nan babu dan wuta ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki duk abin da ba mu iyawa ka iya mu shi ya Allah Allah muna roƙonka ka sa mu yi makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna ya Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa a nan duniya lahira ma ka ba mu kyakkyawar rayuwa ake yi daga azabar wuta ya Allah muna roƙonka alkhairori dukkanin alkhairorin da annabawanka suka taɓa roƙonka ko wasu mutane na ƙwarai mu ma muna roƙonka Allah ka sada mu da su dukkanin sharurruka da bala'o'i wanda annabawanka suka taɓa neman kamar tsari da su da sauran mutanen ƙwarai mu ma Allah muna fata muna roƙo gare ka Allah ka tsare mu daga gare su ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga kaidin masu kaidi daga makircin masu makirci daga sharrin yan sharri Allah ta'ala ka ba mu kariya da tsaro gaba da baya dama da hagun sama da ƙasa da kewayen mu gaba ɗaya Allah ta'ala muna roƙonka da sunanka masu tsarki ka saukar da alkhairi da albarka a cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar ka daga addinin musulunci da tutar sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أرمى أكوي أنت يبون تجمعين السلام عليكم الحمد لله kai da yawa
سؤالك عن ذاك الحمد لله الحمد لله الحمد لله ها؟ ايه كان
السلام عليكم
السلام عليكم بركة سنونكم يا نور
مقارنة
عليكم السلام